بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الهند بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا إمام الشيخ جري لنا في هذا الوعدري وساعدني بنظر الناس لنا بسفري سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا مسلمين الكرام a kawai da muka kwana jiya ko kwana ne kan ayan da ke cewa min dilzali mutanna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw tasari bi ladhi atama qatala nafsan jami'a wa la ayyaha ma atama ayyan nafsan jami'a fa ja'a rusuluna bil bayinati kuma inda tafsira min ba da zalika bi lafi da mutum ayar da muka fara jiya tana magana ne kan cewa tunda Habilu ya kashe Habilu to hukuncin yadda yake su daga annabi Adam har zuwa ita muke dinnan ina da zalika haka wannan rubuta wa bani Isra'ila su ma sun mutumin da ya kashe rai ba sai da rai ta kashe rai ba ko kuma ya barna a doron kasa to kamar mutum ya kashe dukkan mutane ne gabaki daya haka ne idan mutum ya raya zai guda ɗaya to kamar ya raya mutane ne su duniya da gabaki ɗaya wanda ya fi ba su wani hadisi da jawo musu na mai bayyana ne hakika manzannin sun zo wa bani isra'ila da ƙudurobi da ayoyi kuma ita tasirin minhum sai dai da yawa daga cikin su bayan zuwan manzanni da annabawa da ayoyi da ƙudurobin ba da zalika da zalika da suka kasance suna ɓarna a bayan ƙasa ɓarnar cikin misali tunan hajja yurkuri suna kesa iyaka da kafirci da kashe da kashe mutane da wani wayannan wannan aya mai rubutu jiya shi ke da musulunci ko shi ke da musulunci ba ta canjawa mafi yawa duk addini da kasance addini ne da zo daga sama addini samari kullum mun faɗi cewa yana kiyaye abubuwa guda biyar ne da alamin dinku ko malamin usul suke zai musu a zaruriya ko kansa abubuwan da suke kiyayewa shi ne addini da ya zo yana kiyaye addini zai kiyaye addini mutum ko ne addini kake ajiye kiyaye ba addini yana kiyaye rai rai ba ya sa kashe rai ba a rai ba yana kiyaye annasu zuriyar mutum yana kiyaye alheri mutuncin mutum yana kiyaye albabu dukiyar mutum wasu kuma suna karawa wajen nasu da suna fitar su sai abu yana kiyaye hankali kowanne ya kasa ko nasu ko abu ne wannan su ne abin da ake ce musu a zaruriyar kasanta sannan ita wajen da mutunci gaba ɗayansa tana yin magana ne kan kiyaye abubuwa guda biyar biyar su biyar su ne ashirin da biyar Allah ta baraka wata ala ya faɗi a kan ƙari cewa majalna ka ala shari'a su na tsabai fata biya la tsiri a wata da zina la ya zo cewa ya rasu Allah mun sa ka kan hanya wanda suke shari'a da bi da koya wa mutane bin wannan hanya su wannan aya malamai sun yi simbadi sun fi da abubuwa kamar guda biyar wanda su da ake sai mun rubuce da mutunci ga baki daya su abin da suke cewa itikadiyya al'aqida wannan kuma su da abubuwa guda shida cewa imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafan dokar imani da ranar ƙarshe imani da kaddara mai kyau da mara kyau wannan ayoyin Qur'ani da yawa sun saka kan wannan wannan kushe gwajirin wannan shi ne ake cewa ittiqadiyya guda ɗaya ce wanda yana da rassa guda biyar sannan akwai abin da ake cewa ibada shi ma ibada wanda ayoyin Qur'ani da yawa sun saka kan aya 140 sun saka kan wannan magana abin da ake da ibada shi ne sallah shi ne azumi shi ne zakka shi ne haji shi ne jihadi a nan ma ayoyi da yawa da sun ƙur'ani ko sun ko akan wannan kuce kuce din shi abu ne ko duk abin da shi da musulunci sai ya irga ba kamar kuma in ga istirbiya ne duk kuma shine ibada abu na uku da suke irgawa sa irga mu'amala su ma su guda biyar ne akwai mufayida akwai muna kahan akwai amana akwai mukhasamat akwai abin da ke cewa muhakamat wannan kuma duk a cikin mu'amala suke kawanan uku ke nan a cikin shaida mai sulhu kawanan hudu abubuwan da ake cewa kafara shi ma yana da abubuwa guda biyar akwai kafaran kisa kafaran su kalli akwai kafaran su zihari akwai kafaran su saumi akwai kafaran su yamini akwai kafaran su kulani to wannan su ma guda biyar ne abu na karshe na biyar shi ne abin da ake cewa su hukuba ko hududa ko hududu ana gaya musu wannan su ma guda biyar ne akwai haddul kalli mana haddin kisa kenan akwai haddul salariya da tsarfi wa shari sai wa mutumin da ya kallafi ko ya sha giya ya yi ma ya fasu bulala kamarin ko kuma haddul muharib alamar tabi alamar tabi wal qadlu shine dan ne idan mutum ya zo ya yi mutane ya kama shi ya kashe mutane shi ba a kashe shi idan ya kashe mutane ya bai gidan duke su ba a masa hada sarku shi ne a tsere shi idan kuma abubuwan da ya yi kawai kisa ne zalla da sata kayan mutane to a masa ya yi ranke hannayensa da kafafuwan su min kilafin kuma yadda ai za su gaya mana kuma wannan ya ce masa haddun mahari akwai haddun da ake ce masa haddun sarika idan mutum ya yi sata ne kuna da aya a can gaba cewa wasari wasari ba kuma kuma aje kuma za mu maka saba da kare min Allah ne shi ma haddi ne mai zaman kansa mutum ya yi sata ya ga rukun dinari ga abin da za a yanke wani zuwa ko ya sake a yanke gaba ya sake a yanke yana kalli a yanke yana gaba inda ya kamata a yanke har a tsaya gaban gida akwai haddul khiyana haddin da yake sai masa na cin amana wa'annan abubuwa da muka lissafa guda ashirin da biyar su da kike da su da musulunci kullum yana mutunci yana magana ne kan waɗannan abubuwa in abu kaza ya faru ga abin da za a yi abu kaza ya faru ga abin da za a yi kuma ayoyin suna zuba cikin wannan magana kamar aya ɗari kamar aya salamu ya ce wata da aya aya ɗari uku da sittin sun sauko suna kan wannan magana hudu ɗin nan ko uba ɗin nan in an yi kaza a yi kaza in an yi kaza a yi kaza suka ƙur'ani ake samun duk wannan abubuwa malamai sun yi wa da yawa a kan cewa suke na musulunci mai suke rufi ne aka ce tana rufi da gyara wa mutane zama ne kar wani cuci wani kar wani ya fari wani kar wani wani abin da bai kamata ba domin ana so lokacin da wani abu ya faru a samu gunci a cikin mutane saboda haka ne ma ba da suke zama aka ce wasari wasari za su faɗa wa ajiye ma in barawa ya yi sata da miji ko barawa ne ya ce sata abin da za a yi faɗa ko mutane ne za su samu da yake hukunci ba kawai an ce ka je ka ɗauki kuka kawai ka yanki hannun mutum a'a sai jama'a sun taru mana dai zai hukuma ko kuma sai alƙali kai kawai abin da za ka yi shaida za ka je ka bayar ka je ka bayar da shaida ka gama naka wanda yake sai alƙali ya duba in hukunce hukunce sun cika shaidu sun cika gaba gida sai ya yi hukunci wannan shi ne a takaice abin da wasu malamai suka faɗa a rubutun cewa shi ne shi ne abin da ake yi da shi ne musulunci abubuwa guda biyar akwai itikadiyat da ibadat da kuma mu'amala da kafara da kuma abubuwan da ke cikin hukuma ko hududa ko hududu abubuwan da guda biyar biyar guda biyar da kuma kansa sun shi da musulunci za su gane domin tana rama da dukkan talibai domin in wani abu ya faru sai abin da ka'ida mai malamai fiku kuma ka'ida ce ta malamai usul cewa dakul dakul dakul masali dakul mafasili muqaddamu qablu qabla jalul masari cewa dole sai an kiyaye abinda ake so a kiyaye sannan a kawo wa wannan abin ci gaba misali dabul mabaki a tare da Allah ya sai ɓarnar da ta za a kawo da su gaba idan an bar mutane suna ɓarna da su gaba wanda ya gada ba da gidan wani ya sata abin da ya sata ya sata abin da ya ɗauka to ba za a zauna lafiya idan wani yi shiga gidan wani ya wani abin da bai kamata ba to a kai shi hukuma hukuma ta bar hukunci shi ne abin da shari'a ta zama in ya sa shi kaya ne ya ya kai kisa ne ya yi ne ne abin da ya ce ga abin da aka ce za a masa amma jama'a ne za su yi ko hukuma ne za su yi ba mutum shi kadai zai yi wani abubuwa ita kuma ce ta tana da abin da su dogara da shi duk hukunci da shi alqur'ani yana gaya mana cewa ar-rahman ala al-qur'an khalaqa al-insana ala al-bayan shamsu wa al-qamar bi usba wa najmu shi dole da zan sama arfa'a wa al-mizan cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya aje wannan ma'auni ne domin a gane wannan abu mai kyau ne ko na mara kyau ne domin in ba a samu ma'aunin ba ba za a samu a yi hukunci ne da ya gabata ba domin a yi mutane hukunci da abin da ya shafi adalci a cikin hukuncin nasu daga zan sallar suna bilbayyanati wanda zama wa kitabu wal mizan da huwa nasu dukin Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzanni da ayoyi da mujizozi ya sanar musu da littafi bima al-kitab al-kutuba ma'ana wannan littafi inna da cikin da cikin sauka sun daga annabi Adam ko daga annabi shi su zaka fara bashi littafi ko littafi har inda muke yanzu nan an yi wannan ne an kawo littafi ne an kawo aure ne da huwa nasu dukin domin a ajiye mutane kan abin da ya kawo ijilu a garin lissawa abinda za a yi a yayin ko kullum muna karantawa cewa bin salatin sallama ya ce mana mutum guda bakwai Allah da bana wata ala yake sa su ayyuka wa ake ranar da ba ko ci ba sun wata akwai mutumin da yake shugabanci ko yake rubuci da adalci shine ma na daya sabatu yuzilluhu Allah yawma la zilla illa zilluhu imamun adilu shine na farko daga shi kuma sai wa shafu da shafi da adillah sai mutumin da ya taso su zai tafi a cikin Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi dan uku shine wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja hatta yaqulu ilay da mutumin da kullum zuciyarsa take raye da take raye da masallaci idan ya fita babu abin da yake nufi ko abin da yake guri sai sake dawo da masallaci shine mutum na uku mutum na hudu wa rajulun ta'aru imra'atun zatu mansibin wa jamalin wa qala iyyaka billah mutum na hudu shine mutumin da wata mata ta kira shi su yi lalata alhali masu mai zama jafi masu kyakkyawa ce ta ila da tsoron Allah. Mutumi na biyar shi ne wani zuru ta sata da gami ne ba a fa a tarar da alaji ba da masu sata da biyu biyu. Mutumin da ya yi sadaka ya bayar saboda Allah da ya zo bayar ba yana da hannun dama yana da hannun hagu da ya bayar da hannun dama saboda ya koyi ya yi kilasi ya yi saboda Allah hannun da hannun hagu sama da ya gami ya bayar ba. ikoyi da yanzu bayarwa da ba ba tare da rashin ba da wasu da su biye biyu ya bayar ne don Allah mun su dawa khairan sai ka lafiya ki rura ne ki kai abu don Allah Allah ubangiji ya gani ba sai ya ya ta san fada a wurare ba to wannan shine mutum na gudu mutum na biyar shine mutumin da na biyar ko da gudu ne na biyar ne wannan na wannan shine na biyar mutum ne shine wa rajulun a zakara Allah khaliyan fa qala aynahu bi dunub mutum ne biyar mutum ne shida shi ne mutumin da ya kuma gefe kawai ya tuna Allah da azabar Allah ya tsoron Allah shi kadai da kawai sai idanun kodawa ya ci gaba da buga ko ya zubar da hawaye shi wannan mutumi shi ma yana cikin mutane da Allah ta baraka wata ala zai shigar da su inuwarsa za al'arshi ranar da ba kowace inuwarsa inuwarsa mutum na bakwai ko mutane na bakwai wadda jula ya ta haɓacin lani mutum biyu da suka yi soyayya saboda Allah in zama alaihi wa tafarasa alaihi mutanen da suka yi soyayya saboda Allah suka taru a kai suka dafu a kai suka mutu a kai akan wannan soyayya ne kawai suna soyayya ne saboda Allah ba don wani abu wa'annan mutane guda bakwai suna cikin mutane da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da su a gaisa amma wanda ba na faɗi imamul adil ba yau sun yi magana maganganu da yawa kan cewa imamul adil din nan wale ne adalci yana da wahala abu ne mai wahala kwaye da gaske duk abubuwan da muka nuna ba guda bakwai din nan ko guda shi nan nan shi ne su kowa ne wahala na farko da imamun adil ne shugaba ne adil kan ta samu wani mutum wani zuru kalbu mu Allah ne masjidi din nan lokacin da wani mutumi shafin da shafi da adil lai za ka samu wannan za ka samu wani mutumi da zuru da zaka biya mini a kafa tare da rashin baluwa da ta bi shimalu mutumin da ya sadaka da wani dama sai ya goye na kunna su ne za ka samu wannan ko za ka samu rajulu da abu ibra abu za su masjidi wanda wani da wani ya kafa shi ma za ka iya samu abin da yake da wannan samu ne shi ne imamu adil din abu ne mai wahala kwarai da gaske Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda aka ba shi shugabanci ya kokari ya yi adalci saboda haka ne ma lokacin da aka ba wa sidna abubakar kalimanci shine shugaban gobe ne yake cewa to lalle abin da nan yana da wahala sai dai zan ya kokari na inda na kasa ko ko ku taimake ni sai da bare ce wallahi za mu yi kada kai mu daga koda sun bin da yi nuna musu yace ba damuwa zo ka karba ka rike za mu ya kokari mu mu kuma za mu taimaka ba domin kullum abin da yake da wahala cikin shugabanci shine wazirai na gari wanda za su dinka ba wa mutumin shawari ya yi kaza ya bar kaza in yana ta shawarin mutane ya buɗe kofa a buɗe su ji dai gwargwaro abubuwan za a gyara su kuma za a gwada su kamata amma idan mutum ya zama shi shugaba ne ya kama kofa ya rufe ya shiga ofis ya rufe bare ta shawarin mutane ba bare ta mai halin da jama'a da yake bukatu ke ciki ba to yana da wahala a samu abin da ake so saboda kullum sai da abubakar sai da abubakar lokacin da zama amirin muminina ya sha wahala kwarai da gaske aka ce masa me yasa yace fa daga nan da nake zaune a garin Madina idan wata tinkiya ko akuya ta samu wani ya zabe shi a garin sa a'a Allah ba gizi zai tambaye ni idan wata dabba ta samu matsala a garin sa a'a Allah ba gizi zai tambaye ni idan wani mutum ya kwana bai ci abinci ba ya ji nima saboda mulkin ubaru Allah ba gizi zai tambaye ni saboda haka sai da Umar ya tsara tsare-tsare da yanzu duk hukumomi suka ɗauka suke aiki da su mafiya yawa ma na musulunci ne sai a gani kamar ba na musulmi ba ne saboda su bai su sun aji sai da Umar rajiyar lawa wanda shi ne mutumin da ya shirya abin da ake cewa bai mutum ba shi da abinci ya zai yi rijista za a ba shi abinci mutum yana da iyali iyalin su sai mutum da za amma halin da halin da ko abin da yake da shi ba shi da ƙarfi ke zai faɗa iyalin nasu kaza da su ba su kaza za ka ba shi abinci ba ne ko kuma wannan mutanen aikinsu koya mutane karatu ne shi ne mutumin da ya fara in mutane suna koya mutum karatu yadda dinga ne su daga bai kuma sai da umar rajin lawa yace dukkan qurra inda wanda suke koya ranar karatu a je bai kuma ka musu rijista duk wanda a rika ba su abinci a rika ba su alawa su a rika ba su kamar wani abu da kira sallan ya sai sai da umar ya sha wahala kwarai da gaske ya sha wahala shi ne yake daure wuyan da igiya ya ja kofar gida in ka zo kana neman sa baka same shi baka ja ka ja kawai ka ja zai ya san kana da matsala gaskiya shugabanci abu ne mai wahala in muna so ko mu kwata da zama gaba ta ne sai mun yi da gaske sai dai kawai suka abin da ya rage sai dai kawai sai Allah ku gide ku wannan lana ali da fi ba su shadinu wa maratu lillah Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maganganu da yawa kan abin da ya shafi a tsaye da adalci din nan wanda za mu tafi da adalci ne mun faɗi dai mukaddima da yake yi da shi a musulunci iya da musulunci kullum yana magana ne a abubuwa guda biyar da muka lissafa in ya faɗi aƙida ya faɗi ibada ya faɗi mu'amala ya faɗi ya faɗi hukuba ya faɗi kafara ko yana musulunci sun kare wanda guda biyar biyar ne kowanne mun faɗi su muna ga kamar mun yi mukaddima ne domin mun ce jiya Allah tabaraka wa ta'ala a cikin shari'ar musulunci a shari'ar musulunci ya kace a ba kowa hakkinsa cewa in ka kashe wani ba a yadda ba shi ba sai an raba shi in ka taba kayan wani ba a yadda ba sai an fara mata aikin wannan shi ne ake shirya musulunci saboda haka ne ma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin ayar da za mu yi sunan gaba hawa hawa guda uku almarha na turkula ita ce wallan ya kuɗi ma anzala lawa ko ulai ka mun kafirun a cikin wannan suran za ku ci aya ce ta 44 cewa wayannan ana magana ne da ruhul ladina anzaru fi istilahi islami da iyalin wa su ne waɗanda suka yi musu cewa bai kamata musulmai ko musulunci ya yi iyada ko ya shugabanci ba ya kasance hukuma da musulunci ba su yi da rubutu duk wanda ya kai kun wannan mukami yana cikin wa mallam ya kuma ma sallallahu alaihi wa sallam ne shi da abin da ke yi idiyo ba da mutum sai marhala ta biyu kuma shine marhalar su zulmi Allah ta'ala wa mallam ya kuma ma sallallahu alaihi wa sallam su ne wanda suke zalunta kansu ulaiikal ladina aqarru biha su ne wanda suka tabbatar da suka tabbatar da wannan shari'a musulunci a bauta yi a malubiya su kuma suke su yi aiki da ita kuma da yadda su suka ce wayan nan tana kira su azzalumai marhala na uku kuma marhala su diski shi ne faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wallan ya kuni ma anzalallahu ilaika rabbul fasiqun wanda suka yi yin hukunci da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ayi kaza ayi kaza waɗannan mutanen su ne ke zuwa su fasiqun ilaika allazina ilaika allazina aqadahu al-tazlum shi ne mutane nan wanda su kuma kasala ya zama da su wata samu da sakaci da sakaci jiki ko yin zalika daga wannan haza kuma ba za a fi ilai ba su mufassire wannan shi ne tashin abin da wasu malamin fasara suka fasara a kan cewa ya ce wani da kuma manzalar lahu an ce akwai kafiruna an ce akwai lalimuna an ce akwai fasikuna to shi ne abin da abin shi ne abin da wasu malamin suka fasara wani ayoyin suna na gaba za mu biso su saboda haka sai sai dai ita ce da musulunci ba lalle ya an ji an yi na bonus ba wannan kuma wani nasiya ne wanda muke yi wa juna ga gabaki daya daga nan ne za mu fahimci cewa kafa ga shari'a musulunci bai takaita da ofis din shugaban kasa ba bai takaita da ofis din wani gwamna ba bai takaita da ofis din wani a tsayin cewa chairman din karamar hukuma ba ko kuma kujerar alƙali ofis din alƙali ba a'a abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi kai da Nabi sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati a gida na san na gwada shari'a musulunci ne shi abu da za a bada tambaya ina ba da gudawa gida ya to shike na ai dan iya wanda zai iya a anguwa fa ka gwada shari'a musulunci a gari ba to kana da iya ne akwai inda ba za ka gwada shari'a musulunci ba ko abun da ba za ka iya yi iya wanda za ka iya ka fita kai shi malamai suka ce lalle ba lalle sai a ce ai shugaban kasa ne da yi kaza ba ko kuma amirul mu'minin ne da yi kaza ba ko kuma hakim gwamna ne da yi kaza ba ko kuma shugaban mahalliya shi ne ya kwace karamar ruwa shi ne biyan sallah ba kara a fiya zai sallah da sallah wani hadisi ya ce mara amin ku munkara ba da yi rubiye ne bai laimai sassi ba bi lisani bai laimai sassi ba bi kalbi wa zalika a kafar iman alaihi sallah da sallah ya ce duk mutumin da ya gauna ku mutumin da ya gauna ku mummuna a cikin ku ya zirki da wannan abun da hannunsa idan ba zai iya ba idan ba zai iya da hannu ba to ya faɗi da bakinsa harshe kenan idan ba zai iya ba a ya giya mu a zuciyarsa amma wannan shi ne da za ka alaƙa ba shi ne mafi da wani imani sau da ka hadisi da yawa su zo kan irin wannan maganganu ɗin in an ce ana sa kafa ga shari'a ne to ma akwai iya matakin da muke da shi wanda za inda muke zaune a wuraren mu muku kai kuɗa ba mutum muke da shi ne ya yake gudanar da harkokin gidan nan yana da kwatantawa tun da zai a babin tasbihi ake sai ka kwatanta abin da mutum zai iya kwatantawa sai ya yi saboda haka ra'ayin sai an jiko fitin wani laifin wani bane ba aika za a amma sai mu yana mu yana mu iko sai namu ba mu bar da Allah saboda haka anan muna jan hankalin ruwa cewa kana ɗauki cewa shi shari'a musulunci wani abu ne wanda wani ne zai zai gudanar da shi a kai ma abin da za ka yi a matsayin ka na wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya baka wala budda min taghyir al manakhiri wala budda min taghyir al manakhiri bil iqwali bil yadi bil yadi bil yadi wal lisan wal qalbi kama bil hadith kamar yadda wani mutum da ne cewa wala budda fi tsire manajiri allati na qawli wani ba makawa yana kauda abubuwan da ke su manajir munkar guda ɗaya ne manajir jami'i ne wala budda fi tsire manajiri allati na qawli wani abubuwan da suke faruwa tsakanin yan uwa dole ta kauda su biliyadi wal lisani wal qalbi kama tare in abin da mutum zai iya da hannunsa ne yana da hannu a kai ya sa hannu ya sunku in ba da iya maka ya sa harshe ya dunkule in ba da iya maka ya kiya mun a zuciyarsa ba za ka alaƙa ba shi ke nan kayan abin da za ka iya saboda haka wanda shirya musulunci ba wani kudi da yake jira sai an zo an ajiye muku kudin duk sai kuɗa bagashi ba ayyukan da muke yi ayyukan da muke iya yi shi da shirya musulunci ya kasu ne abubuwa guda biyar da muka lissa mata saboda haka muna kira mu yan uwanmu a irin wannan tsarin cewa abin da ake yi da shirya musulunci a ya fahimta shi ne wannan malamai da sun maganganu kan cewa in mutum ya zo ya samu ana shari'a musulunci ya kamata ya yi sai ka samu ana shari'a musulunci sai ka bi kawai in kuma kace ba za ka bi ba to sai ka bar wuri kawai da shi ne a in ana yin in ana yin shari'a in ka dama ka bi in ka dama ka yi dole ne za ka samu akwai abin da ake cewa tasbiri ko tilastawa sai a tilasta ka ce ka yi abu kaza idan ka ce ba za ka zo sai ka bar wuri maka zai cewa ni da kasan cikin ka idan sai ka an mutu ba kai musulmi ne to ga abin da ake so ka aikata in ba ka aikata ba shi ke nan wani abu yana tsakanin ka da Allah abin yi daga saboda kuna kira a takaici cewa wannan su ne abin da ya kamata mu faɗi yanzu a babin mukaddima daga alƙur'ani yana gaya mana cewa a cikin karatun za ku yi sune har zuwa ya zara sun cewa a hukumar jahili ya ce yanzu wa mana sanu bi dallahi hukumar da kawai yanzu in dai Allah bakisi ya ba mu hukunci ga yadda ya kamata mu yi ya kamata mu yi ko wannan ne mu yi kalar wani abin da ba wannan ba a yanzu a cikin ayar sura su lissahi da muka baro akwai da suke cewa لا يديك لا يؤمن من أتاي وفي موسى سبات إلى بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قريت وسلم تسليما cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai lalle duka sahabbai kun kullu ne da shi mu'mini ne da imani da ba ku imani ba har sai kun zo kun yi da hukunci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya muku a cikin duka abin da ya rawa tsakanin in kun ya kashi da kun sallama taslima ne kenan kun miƙa wa Allah tabaraka wa ta'ala wuya kun miƙa Annabi sallallahu alaihi wasallam wuya cikin duka abin da ya muku hukunci saboda haka idan mutum mutum kuma sai ya zama yana cewa zai karbi tashi ya bar tashi bana bari yi a bari dauki tashi yana bari tashi ba cewa a samun nuna za su bai zira da zana kuma su nuna kita abala na zilu cewa a mutum bai nuna bai kita bai zan su nuna bai mutum zai imani da tashi littafi sannan ya kafura ya kafura cewa tashi littafi bari yi ba kurkurin su ne mai gafa mutum zai shiga musulunci shiga gabaki dai kawai sun shiga kayi har gaba kuma dukkan gwamnati gaba ki ya kuma ga cikin gaba ki da so da wannan mukaddima ne na abin da ya shafi abin da ya shafi shari'a din nan da muka bar magana jiya magana cewa sai na kuma rajiyar lawa ana kuma yana amirin muminin nan ya yi abubuwa da dama din nan ina ga zaman za mu gani sai mun zo gaba sai mu samu ko ko su hikayoyi ko abubuwan da ya gabatar lokacin da yake gabatar da shi na sai mu faɗe su yanzu dai yana ga zaman abin da zuwa ne za mu yi tsayawa daga nan mun yi mukaddima ne kan cewa hanyar rufe da shari'a musulunci a lokacin da tunan ba domin ya domin ya wanda a halinci a inda yake wai wata mata tana yin ko kunun zaki ne ko kunun aya ne ko sumi ne ko mene ne abubuwa ne da ake sha ne ana wancan lokaci ne ko zabi ne sai matar ta so tana ɗaukawa tana yin kamar gidan shi zuwa gishi ita saka abin kaɗan sai ta ƙara ruwa sai su rufe mata ke bayan su tsoron sai dawo wale mata eh wannan babbar wata ina wani yana gani mu ne inda na babba ga yau Allah yana gani mu ai wasu da ke mata saboda adalci da ya gabatar a nan gari Madina a cikin da ya gudu da inda ya shiga wani tsawar kowa ya san cewa in aka kawo ka wani tsawar kai wani abin da ba daidai ba zai kawo saboda haka akwai bukatar mu dinka jijin waɗannan abubuwa da zai mu gudu ba ko mu ji su zalla ba in ko gari muna tabbaka wa muna tabikin su ya abin da bai karbi mu Allah ba kike tabbaki na kaga da zara na ayar tana cewa inna ma ta zaku ladina yuharibuna la yakuna Allah wa rasuluhu wa yasuna bil ardi fasadan ay yuqaddalu aw yusallabu aw tuqa aydihim wa yulu bi ilahi aw yuqalu ila rabbi ذلك ذلك لهم لا ذلك لهم كذب الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أنا sun ba gano da kan dalilin saboda wannan aya a cikin sabuwar da suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasu baki ne da suka zo daga Irayimiyi sun zo ne garin Madina da suka zo suna da marasa lafiya suna da marasa lafiya suna kan su yanzu abin da za su yi akwai abin da ake ba wa mara lafiya a da don ba shi da lafiya in yi sha wannan abun Allah da nuna musulmi gaske dai akwai shi nono na kuma akwai kuma shi ba wani na kuma ne nuna za ka ci su zauna a nan gurin zauna su dinka sha wannan abubuwan in suka samu sauki sai su dawo gurin na mutane su suka je wannan gurin a suka zauna suka ɗan ji sauki sai suka kashe mutumin da yake lura da dabbobi sai suka kama da suka tafi suka kama da suka tafi Allah ta ba ta tsara sai sun da wannan aya cewa in an kawo su ga hukuncin da za a musu da kada ta kawo su a kawo su kuma su hukunci wasu malamai suka ce mutane ne kamar mutum mutum takwas su wannan mutane ne wasu kuma sun ce kamfanin ƙasar su mutum goma sha biyar ne wanda suke wajen kiwo ne suna kiwon dabbobi ne tsarin tsarin tsarin ko wanda ka samu na ganima a kan gefe a wani gurin da ake ce masa gefen madina da mutanen suka yi sauki sun suka kokowar wata dabbobi ko sai suka yi jirgin sun mulki suka kama musu shi ke nan sai da kuma sai ya sa a je a kamo waɗannan mutane haka da aka kamo su sun daga wasu mutum ashirin aka kamo su aka kawo su shi ne za a samu hukunci ke nan idan mutum ya kwashe dabbobin mutane ya kashe mutane ya za a yi domin shi kullum mutum yana da magani ko yana da kunshi sai dai idan mutum bai sani ba ne ko kuma sai bai tambaya Allah subhanahu wa ta'ala ce inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah sakamakon waɗanda suke yaƙan Allah da manzonsa kullum na zai wannan ayoyi abin da ke ga mutane Allah da manzonsa ba ba sa yiwuwa Allah wa rasuluhu suna nan akwa yudu suna nan wadiwula wadiwul rasula kullum suna nan Allah ba gidi ba ba a taɓa ba su da shi a kan suna da sallallahu Allah yana tare ne da abin sai wannan ayoyi da ke gane ga rasula sakamakon wanda ya yaƙi Allah da manzonsa ya yaƙi musulmai kenan mai tsoron tsarin fasada ya kawo wannan a bayan kasa idan ya tsayi shi ne ita da hanya mana ya fashe ke nan ayyukan da abin da zamu ci an kamo su tunda suna da yawa an karkace su awin tallafu kuma tsere su awin da ta aiji ko kuma ayyan ke mu hannayen su a zulun ga kafa ko su min kilafin garin da saba a yanke hannu a yanke hannun dama da kabar hagu awin ko min alaudi ko kuma a kore su bar wannan kasa wa talalai da sun maganganu akan wannan cewa awin tartibi aukin nan yana jiran sawa ne tasbih awali ne ko yana kuma hukunci da wanda bane ko kuma ne ne ma kare malami sun warware ana haka ce wal aslu liman liman qatala faqat ko liman qutila liman qatala in mutum aka ce a kashe shi to za a kashe kawai mutumin da ya kashe ne zalla wa sarfu idan kuma za a tsere mutum ne bayan ya kashe mutane kuma ya dauki dukiyarsu wal qatlu kuma liman akala al-mala shi kuma yin cika makon nan ga wanda ya ɗauki dukiya ne amma bai kashe kowa ba wannan yin kone wannan kuma ga wanda za su ta ne ga baki ɗaya kawai wannan shi ne abin da yana ba su fara kuma ta su imam shafi yake ba saboda tsaure shi cewa daga cikin ingantattu maganganun da guda biyu cewa wannan shi ne abin da za a yi shi ba da su maganganu da yawa akan wannan cewa imam shafi yana da wani magana wanda ba wannan ba amma shi imam malik ga shi ma abin da ya faɗi duka ma ka fasu da ya ba ya ذلك الجزاء المذكور wannan hukuncin da aka ambata ko wannan hukuncin da aka tsanta lafin zai tabbata a gare su izun a tsozilu shi ne wulakanci fi duniya a nan duniya za a musu wannan abin walhun fi lafi na azabul azim azabul azim azaba mai girma kuma shi azabul nari za su same shi sun dai lahira gobe lahira
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
نعم الله سبحانه وتعالى يتقبل الجماعة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم هذا هو الله غفور رحيم. سوى أن يستثنى كلام والمعلمين كلمة الإسلام المقدم banda waɗanda suka tuba daga yaƙi tun gabanin a kawo sun tuba kan zai kawo mutum da ma yaƙo ya tuba su banda shi ya baya cikin wanda zai magana da in kamci a kan zuwa ne tun gabanin a samu iko a kan a kawo su alamu ku sani cewa an lafi Allah da barka wata ala ga kurun mai yaƙiya ne da kuma a gare su abinda suka zo da shi da himin kuma mai fin gani a gare su in dai sun riga sun tuba Allah ba gidi ya yi musu a ta yi kuma yana zambi kamar lalata Allah ba gida na kuma tuba mutum matsar mutum abin da ya yi ba shirka wani duk abin da ka yi irin na zunubi duk abin da ka yi irin na sabon Allah Allah ba gidi yana nan zai ya ce ma in ka tuba na
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلهم تفلحون
na Allah tabaraka wa ta'ala mafi da wata magana ke nan cewa tun daga abin da suka yi ga hukuncin da aka za a musu wannan da ya shafi batun duba din nan an yi maganganu da yawa ilan da zai da ta kuma su sa wani tsari wani ai lakin ne ta yi wa yau da duk wanda ya tuba Allah bakin da ya fi masa duk mutumin da ya tuba Allah bakin da ya fi masa amma ba da wasu maganganu da yawa akan wannan kayan mutane za ta kasa su kaya su a hanyar kaza da hanyar kaza in ka tuba Allah bai zai ya ce ba iya sakin Allah amma mutane suna bin abin da ka ba shi musu ka shiga gidan wani kayan sata ka shiga gidan wani ka ɗauki kaya ka tuba Allah bai zai ya ce ba hakkin sa amma mutane ka ɗauka musu kaya sai ka bai musu kaya su haka malamai suka ce Allah bai zai ya ce ma hakkin sa ya sayar ba amma banda hukukin alimi da banda hukukin yara da suka zaka biya su kuma ka biya su ba in gode laila za a yi shari'a Allah wani shi in ka zai kaya mai yawa shi ke na tafi ya kawai a basu kuma ba zai kaya ba yawa ya ga cikin yubin su sai a mata ba Allah ba gidi ya sani wannan shi ne wanda suke cewa wani ai yayi kaza yayi kaza amma ya tuba eh kan fara da hankali Allah kenan amma da hankali da kada ka biya lokacin da kaka ko ni kaya ko kaya wasu da ba ko da ko wasu da ta to lalle ka biya su haka ne kidan mutum wanda suka ce an tuba nan misali mutum ya zo tura wani a kawo mutum ya ce lokacin da kuke ce ana ba ana ba ba ya kan fashi ya ta ka tara ya ka zaure da muke fashi ba ya ko tuba haka ce to shi ne sai a kare shi a yafe musu amma kayayyaki da suka ɗauka na mutane irin kuɗaɗe da kayayyaki da abubuwan da suka ɗauka da suka ɗauki mutane su mai musu kayayyaki hakkin Allah kan shi kiran ya zare amma su kuma sun yi mutane suna da ala ne wannan shi ne abu kaɗan ke daga abin da ya shafi mutum tuba ne na Allah ta wata wata ala ya ce ya yi Allah zai da hamar ta kula a kwamfan ku ilai ilwasila ya yi yuti sabili la'allakun tubulihun an zama wannan magana ke nan gaba ki daya yanzu ma da shigo magana cewa ana yafe wa mutumin duk da ya shigo wa Allah za a ke za a yi masa zakokin Allah haka dai ya bayyana wanda mai tafi ne tsaye ya tsaye abin da ya bayyana ne a ya fahimta na amma idan wani bai gane wannan ba to za mu ala Allah ba gizi shi shi ya kowa sani Allah ba gizi shi ya sani ya ba babu wanda ya sani ne Allah ba gizi shi ne masani idan mutum ya kashe mutum ya kafi dukiyarsa ya fitar da wai fitarwa za a kashe shi kuma za a yanke wata gababuwar da za a yanke hannun dama a yanke gaba a wani kuma a sau kaule shi kaule shi a shafi wannan shi ne ɗaya daga cikin ingantattun maganganu guda biyu na imam shafi to amma idan an gano shi ko kuma ya tsaya ya tuba tuka ko kamo shi to kamar ya fara kuma abu shi kenan sai a kare shi wannan tsakanin da Allah ka iya kare amma tsakanin da mutane kuma sai ka biya su wannan shi ne a takaice hukuncin wannan mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya ya yi masallina amanu ya ku da kuka yi imani ita kullaha ku tsoron Allah ka ku ne ka ku tsoron kabar Allah tabaraka wa ta'ala ya tudi ku masalliyya wata ku ai ku nemi ilayhi wasila ku nemi wasila ko wata kala zuwa ga Allah ba ku da ku ilayhi min ahadi abin da zai kusa da ku ga Allah saboda masalliyya وجاهدوا في سبيله في هذه هذا الله في لا دينه وذلك كدين الله يقول هذا ألا تقولون حقيقة لا تسمعوا بر ألا تبارك على شيء بريابو أقول تبص لما أنا سمعني لا
إن الذين كفروا لمن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب ولهم عذاب أليم.
نعم، أقول ليش عزيز من الناس في الجنة ما يطلبكم إليه أي يصلكم إليه أقول الذي سألكم مع الله. wannan magana da kuka karanta ko da kuka karanta yanzu nan tana magana ne kan cewa wai a nemi wasila ko wata kala zuwa ga Allah Allah wai sai dai ko ana din nan basiru ila Allah kalu ila maqsudin go Allah bangiji ya ce ai gudu a wurin sa abin da yake nufi da wannan aya shine wanda bi sabila man anaba ilayya ka bi hanyar wadanda suka dawo zuwa ga hanyar Allah da baraka wa ta'ala hadithul qudsi Alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu asiya sallallahu ilayhi bil nawafil yasau yibu fa idza abawtu kullu sabab alladhi yasau bihi wa zaru alladhi yusri bihi وإنه الذي يطير بها وإنه الذي يشير cewa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a bisu na udusi ba wa ya mai guje mai na kusanta na da rani bai ce bin fara gani ba shi ne wani shahidi ba wa ya mai guje ba ina kusanta na da rani biyi inda ya ce udusi ya rasu lafi zama ya faɗa mana cewa Allah ya ce in ba wa ya mai guje yana yin rani biyi har sai da soyi to sai kamar wannan bayani idan ka zo shi mai zaka masa kai za a ba ku kusa da abin da zai idan ka zo shi sai na gaje kunnuwarsa duk abin da zai yi ba zai zai da abu wasu abin da nake so zai sai na gaje ganinsa ba zai ga wani abu wasu abin da nake so zai gani ba zai tafi abu wasu abin da nake so zai dafka ba zai taka wani abu ko ba zai zai wani wasu inda nake so zai to ka tsakwa wani sarkul mukhalafa abin da ake nufi da tsoron Allah a shi ne mutane su ji tsoron saba wa Allah sai ya zare lalle ne khalif kuna kawai an ji wa bidar su kai su ba da wani mafi yawa in azaba ta samu mutane to mutane da suke saba wa Allah tabaraka wa ta'ala saboda anan ayar ne suna magana ne kan cewa mu dage da nafin fili domin da nafin fili ne yake samun wani abin da mutum bai cika a farilla ba da nafila zai cika shi ya same shi alamai sun yi maganganu da yawa kafin da shafi nafila shi cewa kowace wata ta farilla yana da nafila sallah ta farilla tana da nafila sadaka ta farilla ta zakka tana da nafila azumi na farilla yana da nafila haji da ake na farilla yana da nafila duk abin da ake da su duk suka cikin musulunci na farilla da kowanne yana da nafila sannan sai ko gari gari ta samu nafin jini magana cikin dawa wala Allah ko farilla na ka bai cika ba alamin sun yi wa ingilo da ya kan cewa idan mutum yana samun sallah yana samun nafila da ake samu bayan sallah in Allah ban gije ya kai shi kiyama idan ya je aka samu wannan ne bai cika ba a wani ba da wasu bil aka tsara abinda za a fara yi ba za a fara yi wa ba mai sabi da shi a lahira shi ne sallah idan ta shiga to duka ayyukan sun shiga idan ba su shiga kuma duka ayyukan sun suna da matsala malamai suka ce za a ɗauki na da shi ne suka dama ga idan kana yin lafiya amma yau mun samu kan ma'auki lokuta wasu malamai sun ce muna wani ne suna kuma asirin sura ko zamani ne na gaggawa an asalamu alaikum addu'a ma za a yi wasu sauye ke masallaci to mutumin da bai addu'a ba yake magana lafiya ai lafiya ko wani abu ne nauyi to mu tsaya mu dinka yin lafiya ji domin da lafiya ji ne Allah ba ta da wani suka mana don gaza a wasu ayyukan mu da sai zakka idan mu samu dama kai zakkan bari lamba ba da sadakoki ne Allah ba zai zai karbi zai zai zai karbi ayyukan da misali malamin su ga guru da ya kan cewa mutum ya ba da sadaka ta tsawoyi bayan ya ba da na farilla ne in Allah ubangiji ya sa da zakka idan ba ka fi da zakka ba bayan da za ka fi da zakka sai in ka zo ka yi wani sadaka ne shi ne na lafiya ne misali haka nan abin da ya shafi a azumi ga azumin farilla na wanda Allah ubangiji ya ce ya yi lazina a wani lokacin alaikum siyamu ba ku ji ba da lazina mai kawai kuma Allah ku tafi cewa Allah ubangiji ya farla da muku azumi amma wata ramadan da kake shi ne farilla ko kwana 29 ko kwana 30 amma ana so ka yi kauyi kauyi shi ne ko ka samu a cikin kowace wata ka samu kwana ko kuma kai alamin da zuma ko wani sati iya maka kariya ne kuma a yawon bili lana ko da ake cewa lana ko fai da lana ko fara ne ko sha ko sha hudu sha biyar in za ka iya to da nan duk lafin bili ne na azumin farilla wanda muke yi yanzu in ka ga za ka iya amma dai ana so domin su sun sunnoni ko kuma su lafin bili su ne za su taimaka mana in mun je can gaba domin Allah wani ya ce da su ne yake kusa ta da bawa zuwa gare su kuma kusa da su wannan hadisi ne wannan na wani wasila abin da ake nufi da neman wasila kuma shine filul ma'amura aikata da abin da aka umarce ka yana da inganta mutum ya kasance ya yi abin da ake cewa in tsawon masu tsawon amari ko tsawon layi da abin da aka umarce shi ya kokari ya tsantu da shi abin da aka hana shi kuma ya kokari ya hadu da shi shine wannan da ba su ke da in tsawon ma'amura da wajibat mutum ya fanzu da wadda kumurce shi wadda suke nawa da bai wadda kulman ya ce muharramat sannan kuma ya hannu da wadda aka hane shi wanda suke da mafi haram shi haram kullum da mai darasawa haram kashi biyu ne kamar da wani wasu suke faɗi akwai haramun da zafi akwai haramun da gaini shi haramun da zafi shi da abin da kai tsaye allah ba gidan ya haramta tsarin wani abin zina ne wani abin sata ne wani abin shan giya ne wani abin wannan abun kamar ce giya sata idan shi mutum mutum ne wanda kai yana bakin da yara su su na yi su haramun da zaki su ma haramun da gairi kamar abubuwa ne da ake cewa an haramta da ne ran juma'a limai yana kan mimbar yana kurba ka daga yin jirgi na ce jirgin haramun ne a fata shi ko ko a fata shi wannan haramun ne da gairi kuma haka nan mutum ya je yi neman aure bayan wani ya riga ya yi kuni ya ci kawo da za ka zama ba ba su wani zai yi ba shi ma wannan haramun ne ala haramun ne da gani to kuma wanda ya daga ciki dai da haramun da shafi da haramun da haramun da gani duk ya ce mutunce su domin abubuwa ne marasa kyau abu na gaba shine wanda ake cewa wani ga wasu ne ma da lafi da yin mulasa abin da ake nema ake cewa wani ne wani da zuwa ga Allah shi abin da zai iso da kai zuwa gaban Allah kai tsaye min jumlar da zalika muhabbatu anbiya illahi wa awliyai daga cikin abin da zai kusa da kai zuwa ga Allah shi ne so annabawan Allah da waliyan Allah wa sadaqa mu da Allah su da yin sadakoki wa ziyaratu abadillah da kuma ziyartar bayan Allah domin kullum da wajen ba Allah za ka samu da tsaro da shi wa kasaratu du'ai da kuma yawan addu'a wa ziyaratu rahimi da tsare zumunci wa kasaratu zikiri wa gairi zalika da yawa yawan ambaton Allah da wani wannan to wannan dai aya tana magana ne kan mutanen nan da suka karbi bukamin nan cikin mafafa su dinin salata guda uku nan suka fi na ƙarshe Nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muke karantawa kullum ya ce addini yana da hawa uku akwai al-islam akwai al-iman akwai al-ihsan to wannan suke wannan mukayani din su ne mutane nan da Allah ban gidi ce musu wanda bi sabi da wannan da kulliya su abin da suke kullum suna Allah ban gidi ya ce nan sallallahu alaihi wasallam wasiran saka ma da zine da una rabbum bil gadati wal ashi yuridu al gada wala ta'ala ainaka an turidu bi dunya wala tudima nafsan la qarru an tishila wa ta'ay wa kana amru muta kin ji cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya jami sallallahu alaihi wasallam da kan da yake zama da mutane da wanda yake sai musu halin sulwa wanda ba su da aiki sai an bar Allah bil ga yaji wala shi safiya da yammaci shi halin sulwa ba wani zama ba ne addini yanzu ne Allah kun ji ya baka dama in kana da shekarar da muke amfani da shi yanzu kaje a nuna ma musulunci a bisu lalata da madina bayan rauda kai tsaye ta arewa da tsarin su musu wani wani gini da aka yi mai tsantsai wanda za su sami shi da zanga bin yana da fara rai sana wanda suka kewaye shi bayan wanda ya tsala da sallama kai tsaye da shi masallacin da tsala da sallama na madina ana kallon kudu da ake sallah domin ita madina tana arewa da baka ne umar babu sanar da kake shigowa shi yana gabar da yamma in ka shigo ka zo da nan tsala da sallama nan ka kalli kai tsaye ka kalli arewa bayan da ne arewa su ke zama a yau babu sarkin makka babu sarkin madina ko wani kafin arabai da shirkai da rusa wata gike ce a ayyar da jini domin ayyar tsakani na shirka wasu kita da tsara tsara mai hada karanta ko ya kuli da kansa ya zauna da wannan mutane su ala su ma ayyukansu an bar Allah ne tsadiya da yammaci da ko da rako da ya tsaya shi me suke nema wanda bai Allah wai da suke wannan me suke nema ne sai da yuri jura wannan suna neman zakin Allah subhanahu wa ta'ala to wayannan mutanen su ne wanda na? to kamar wayannan mutane an tambaya ne menene ake samun suna mai Allah ta kiyaye ya bace to wayannan su ne wanda suke yawan abashin Allah a Qur'ani da idan gidan mutane wannan ya kira wanda suke aji biyu ne ya yi lazina amanu ya yi lazina amanu su ne ta zikira kasira an ci ayyuka zikiri ko amma insha Allah to wannan da zikiri da yawan zikiri Al-Qur'ani ne ya ci ayyuka zikiri ba wani malami ba ba wani shehi ba Al-Qur'ani cewa ya yi lazina amanu su ne ta zikira kasira ya kuwa kuka yi imani kuma bai samun Allah an gwado mai yawa in ji Allah da ba na kwata ala alƙur'ani ne ke magana ba magana wani malami ba haka nan da ta ki kira su yake ta yana da na'amar musallu alaihi zama masu imani ya tsira min salati alaihi sallallahu alaihi sallam masu salati in mutum ya zai na salati sunan ka mumini in ba salati sunan da ba mumini ba ita salati kuma ko shi salati yana da sallaloli da yawa domin salati shi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake linnin kawar ma inda kuma ya fara ma inda Allah ya baki aure Allah ne yake ba yake linnin kawar salati wanda shi sai ya yi kuma ya yi kasu zai fito min zulmati da mu Allah bai gizi kai salati a salati sallallahu shi ne zai mana salati Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce wa sallallahu alaihi salatu wa ilaihim sallallahu alaihi wa ashara wa sallallahu alaihi ashara sallallahu alaihi wa bi'a wa sallallahu alaihi alfi sallallahu alaihi wa arfa wa sallallahu alaihi alfi za a makasar kuma an ji alama da janna duk mutumin da yin salati daya Allah tabaraka wa ta'ala zai masa salati goma duk mutumin da yin salati goma Allah tabaraka wa ta'ala zai masa salati dari duk mutumin da yin salati dari Allah tabaraka wa ta'ala zai masa salati dubu duk mutumin da yin salati dubu Allah salati sallallahu alaihi wasallam za ku ga sallar da ni da shi ga fara da kamara to wannan fa magana ce wacce kullum mu'mini da suke gane alqur'ani ne yake yake magana mummina ka kira mummina ne suke da waɗannan mutsawai din saboda haka idan mutum ya zo yana neman wasila waɗannan abin da ake so ya aikata kasalatul du'ai da yawan addu'a da silatul rahimi da sada zumunci da kuma amma Allah da sadaka da kuma son bayin Allah da son annabawan Allah to in kuntu tibuna la fatabi'uni yuhibbukum Allah wasu da suka cewa da sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu muna son ka Allah ba ke kuntu tibuna la fatabi'uni in kuke kuna son Allah to alai salatu sallam za ku bi sai da salatu sai ku bi ni bi billah sai Allah ya gide su sai wannan aya da garin sura ta fadi kadan ina ga zamu rage ta anan in Allah ya gobe sai mu hora kan shara su gura na minti biyar ko goma sai mu hora kan wannan ayan da ainihin ka gara da mutane ya je mutu ya annabi abin da kuma faɗi da Allah ne ya ba mu lada wani mutum kuskure Allah ne ya shi mai ba mu lada da muna cikin mutane da za mu samu ramar Allah ta yi kawo ruwan mu farko da shi arewa yanzu ya sa muna cikin da za mu samu gafara Allah ta rage ta mu da biyu sa muna cikin da za mu samu kyantawa a cikin wannan wala wala wala Thank you.